بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تغبر كراتوني أتكين وان للتافي نمو البركة أحكام الجنائز وبدعها wallafar sheikh muhammad nasiruddin albani allah ya ji kanshi da rama idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne akan mas'ala ta 107 107 za mu tashi ta 108 idan ba a manta ba malam ya ce idan aka banna mutum a kabari shari'a ta buƙaci a yi wasu abubuwa kamar haka shi ne malam ya jiro mana na farko shine idan an binne mutum a cikin kabari ya kasance kabarinsa ba daga shi yayi tudu fiye da dami ɗaya ba na biyu ya kasance an sanya kabarin musannaman shine mai doro ko mai siga irin ta tozo abu na uku shine babu laifi a sanya masa alama domin mutum ya rinka binne yan uwansa a kusa da shi wani dan uwa nasa da ya binne wanda hakan zai taimaka masa wajen gane shi da wuri idan ya tashi ziyara don yi masa addu'a to waɗannan abubuwan su ne maka tattauna a jiya insha Allah ta'ala yau kuma za mu tashi ne kai tsaye kan matsala ta 108 malai cewa ya juzul julusi inda asna'i dafni bi qasdi tadhkiril hadirin bil mauti wa ma ba'dahu لحديث البراء بن عازب قال قال يا هلتا mutum ya zauna inda afna'id dafni yayin da ake binne mutum a cikin kabari babu laifi sai mutum ya samu waje a gefe guda sai ya zauna inda ya baka cikin wanda suke aikin kabarin to sai ka zauna bi qasdi tadhkiril hadirin bil mauti malaci zaka zauna ne da nufin tunatar ko wa'azantar ko fadakar da wanda suke halitta a wajen da abin da ya shafi mutuwa amma ba a da abin da yake bayan mutuwa din kuma abin nufi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya shar'anta mana babu laifi ina an je makabarta lokacin da ake cikin aikin haka zaka ga mutane an zo an wasu sun tsatsaya wasu suna gefe wasu suna bakin bishiya wasu sun tsuguna kowa dai ya shagala to a wannan lokaci babu laifi a samu mutum guda daya sai ya tashi sai ya mutane wa'azi ina fata an fahimta shine sai ya mutane wa'azi ya musu gargadi amma abin da ake so a ji hankalinsa akai a lokacin shine akan abin da ake ciki na mutuwar yanzu wannan bawon Allah da kuka gani jiya ko shekaran jiya shi ma kamar ku yake yana tafiya na harkokinsa a cikin mutane kamar kowa amma yau gashi baya iya wa kansa kuma sai dai a masa gashi wannan ramin da muke haka masa shi za mu sa a ciki abin ne shi kuma tafiya za mu bar shi gaba daya to yadda aka yi masa kai ma gobe ko jibi ko watan wata rana kai ma haka za a zo a yi maka bai kai wa kanka tanadi dan wannan ranar da ta zo a saka a cikin wannan ramin ina fata an fahimta mutane wa'azi a gargaɗe su a faɗakar da su shi kenan idan an gama sa idan an gama abin nan kuma shi kenan sai a sanya mutum a cikin kabarinsa to malai ce ya faɗa ka ne li hadith al-bara ibn azib saboda hadisin bara dan azib qala yace wani hadisi ne gashi nan dogo kwarai da gaske yana bayani ne tun daga kan lokacin da mutum ya mutu tun ma kama azarar mutum har zuwa lokacin da za a sanya mutum a kabari har tambayoyin kabari har abin da zai biyo bayan haka da hadisi da mana bayani su insha Allah ta'ala mutumin kirki da kuma akasin haka Allah ya samu dace to sai dai zamu karanta shi inda lokaci mana zamu tsaya sati mai zuwa sai mu karasa sauran insha Allah ta'ala malai ce kharajana ma annabi sallallahu alaihi wasallam a shi bara dan azubi ke ba mu labari cewa mun fito tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fi jinazati rajulin min al ansari domin binne gawar wani mamaci daga cikin mutanen Madina fantahaina ila al qabri har muka iso muka tike zuwa ga kabari walamma yulhad lokacin da kabarin ake cikin tona shi ma'ana ba a kai ga ƙarin tona kabarin bare a sanya shi a ciki fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustaqbil alqibla sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya samu je zauna yana fuskantar alqibla wajalasna haulahu yace mu kuma sabai sai muka zo muka zauna a kewaye da shi muka kewaye annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi mu ma da a zaune kamar yadda yake a zaune yace wa ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce a lokacin tsuntsaye ne akan mu me yasa saboda tsananin ladabi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi mutumin da tsuntsu ya hau kansa baya son tashi zai motsi mai kyau to haka suke zama a gaban annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wajen ladabi da biyayya da kuma nuna girmamawa a gare shi ya ce to kai ka ce tsuntsaye ne akan mu yadda muka nutsu a gaban sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa fi yadihi yu'udun yankutu fil ardi yace a hannun annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi akwai wani kara yana irin karta shi a ƙasa ka san galibi ɗabi'a mutum idan ya zauna haka sai ga ya ɗauki ko tsinke ko kara yana rubutu ko yana karta shi a ƙasa ina fata an fahimta to bazan Allah ya ɗauki wani kara yana karta shi haka a ƙasa sallallahu alaihi wa sallam faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ardi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ana zaune kawai sai da sai da kansa haka sama sai kuma ya soke kalli ƙasa waja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidhu wa yakhfidhu sai daga ganin sa sama sai kuma ya soke shi talafan sai da haka sau uku tsira da aminci su tabbata a gare shi alamu ne da yake da yake nuna cewa akwai wani abu da yake so ya faɗa ko akwai wani abu da yake damunsa faqala da manzon Allah ya gama haka sai ya ce da sabban da suke kewaye da shi ista'izu billahi min azabil qabr yace yan uwa ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari ma'ana manzon Allah tsira da aminci su a gare shi an ga masa wani abu kenan shine ke ga masa cewa yan uwa ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari marrataini aw thalathin sai da ya faɗa ka sau biyu ko sau uku ma'ana ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr sai da faɗa ka sau uku sallallahu alaihi wa sallam ثم قال sannan ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri bayan ya ce su nemi tsari sannan kuma shi sai ya nema din sai da ya faɗa kansa uku Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman tsarinka daga azabar kabari Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr sai da ya maimaita hassa uku tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi thumma qala sannan ya ce innal abdal mu'mina to gashi ya shiga ya shiga ba da labari sallallahu alaihi wasallam yace hakika bawa idan mumini ne idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan ya kasance lokacin da zai yanke daga rayuwar duniya lokacin da zai rabu da duniya wa iqbalin min al-akhirah lokacin kuma da zai fuskanci lahira kun ga lokaci na ƙarshe kenan a rayuwarsa ta duniya gaba daya da kuma farkon lokacin da zai fara tunkarar rayuwar lahira manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce nazala ilaihi mala'ikatun minas sama'i sai wasu mala'iku su sauko daga sama zuwa gare shi bibul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum shams kai ka ce fuskokin su rana ne saboda haske da kyalkyali ma'ahum kafnun min akfanil janna a tattare da su akwai linkafa ne amma fa irin linkafan da aka ɗauko shi daga gidan aljanna ba na duniya ba wa hanutun min hanutil janna da kuma turare irin turare shi ma na aljanna aka ce hanut shine turaren da ake amfani da shi wajen sawa gawa shine hanut to da turaren da za a sanya wa mace amma fa shi ma irin na aljanna ba na duniya ba hatta ya ji minhu maddal basri har su je su zauna a daidai inda yake maddal basri iya ganin idansa inda yake a kwance duk ɗakin gaba ɗayan shi iya inda idansa zai iya kaiwa don mala'iku ne amma kuma babu wanda yake gani sai shi kadai subhanallah thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo alaihi salam tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malam sai sa lamba ƙasa sai ya ce qultu hadha huwa sulhu fil kitabi wa sunna yace wannan magana wannan suna da aka kira mala'ikan mutuwa da shi na malakul mauti malam yace wannan shine sunan sa a cikin qur'ani da kuma hadisi was sunnatu malakul maut wa amma tasmiyatuhu bi azra'il malam yace amma kiran da wasu mutane suke masa da cewa sunansa azra'ilu قال جفي ما لا أصل له وأن باشد أسلي أسكي قرآني كواليس أنا باتهم فهمت خلافا لما هو المشهور عند الناس سواء أبن ديكي شهراري أو زمتنون دنا سون كوا ساكا إذا أكا شيء يسونا ملائكة متوا يزو كوا يسوري شيء أزرائيل to kun ji azra'il ba sunan sa bane malakul maut da shi Allah ya kiraye shi da shi annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi suka kiraye shi babu wanda ya taba ganin mala'ikan mutuwa bare ya tambaye shi ya sunan sa haka ne to kun ga wanda ya kamata ya gaya maka sunan mala'ikan mutuwa shine Allah da ya halice shi ko annabin da Allah yake wahayi ina fata an fahimta to amma ina aka samu azra'ilu shine suna ne na isra'iliyya daga littattafan yahudawa aka ɗauko shi daga su old testament aka ɗauko shi saboda haka ba sunan addinin musulunci bane azra'ilu ba ba sunan mala'ikan mutuwa bane wala allahu min al-isra'iliyat mala yace mai yawa ne daga cikin isra'iliyat yake wanda ma al'amarin haka yake to sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda ra'asihi sai ya zo ma'ana wannan duk ɗan rakiya ne suka zo shi mala'ikan mutuwa shine ogan wanda zai gabatar da aikin hatta ya jilisa inda ra'asihi har sai ya zo zauna a kan daidai inda kan mutum yake a lokacin fa mai yiwa ne a lokacin a ɗakin cike yake da mutane yan uwa da abokan arziki ana ta kuka amma akwai wanda ya taɓa ganin mala'ika ba wanda zai gan shi amma kuma akwai su duk cikin ɗakin su ne shine Allah madaukakin sarki yake cewa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tumsirun wala wala falaula idza balagatil hulqum a lokacin da rai zai kai makoshi an kusa zaro shi wa antum hina idin tanzuruna alhali a lokacin ga kunan kuna zaune kuna kallon sa kowa yana kallon sa mai kuka yana yi mai addu'a yana yi mai fatan alkhairi yana yi sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna mu ma'ana jakadun mu mala'iku sun fi kusanci da shi a lokacin akan ku amma ku ba ku iya ganin su saboda ga mala'iku sun cika daki ko sun cika gadan asibitin ko ko ina ne ma suna nan a wajen amma babu wanda yake ganin su fa yaqulu sai mala'ikan mutuwa yace ayyatuha an-nafsu tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki ya ke wannan rai tsarkakakkiya wa fi riwayatin ayyatuha nafsul mutma'inna ya ke wannan rai nitsatsiya ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fito zuwa ga wata irin gafara daga Allah madaukakin sarki da kuma yarda daga gare shi ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya to kun ji haka mala'ika mutuwa zai ce ya ke wannan rai tsarkakakkiya tsaftatacciya fito kina tare da wata gafara daga Allah maɗaukakin sarki da kuma yardarsa duk ran da ya samu gafara da yadda Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen numfashinsa wanda mai ke nunawa mutum ya rabauta Allah ya samu dace ƙala ya ce fatakhruju sai wannan ran ta fito daga jikin mutum idan ya kasance mutum kirki ne mumini tasilu kama tasilu alqatra min fi siqa tana fitowa tana daga ko tana zubowa tana kwararowa kamar yadda ka san idan ka ɗaga bakin salka da ruwa a ciki yake yi ba zuwa zai ba kawai gaba ɗaya yadda ka san zai zuba babu wani abu da zai masa gargada ko cikas to haka ran mumini zai rinka fitowa haka a hankali a hankali haka ake haka ake daukar ran mumini yan uwa a cikin nishadi shi sai Allah madaukakin sarki ke cewa wan naziati gharqan wan nashitati nashtan Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke finciko ran kafiri ko fasiki fincikowa shine wan naziati gharqan binciko shi ake sai Allah ce wannan shefawati nashtan ina rantsuwa da mala'ikun da suke zaruran mumini a cikin nishadi cikin nishadi shi sa mutum mumini ne ko da ka ganshi a cikin wani yanayi lokacin da ake daukar ransa bayan nuna cewa yayi yayi mummuna cikawa ina fata mun fahimta shi sa kun ga a bayan mun karanta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ke cewa mautul mu'mini bi rashil jabin ko bi arqil jabin ko mutum mumini daga mungo shi ne sai na bamu labari a lokacin da ce kun ga galibi gumin goshi abin da ke nunawa shine me mutum yana cikin wahala amma kuma manzo Allah ce mutuwa ce ta mumini irin wannan mutuwa da muke kwatantawa irin ta yake Allah ba mu dace to sai a zaruran kamar yadda ruwa yake fita daga bakin salka fa ya akhudhu fa ya akhudhuha sai mala'ika mutuwa ya karbi wannan ran wa fi riwayatin hatta idha kharajat ruhuhu ruhuhu har zuwa lokacin da ran mumini za ta fito daga jikinsa salla alaihi kullu malakin baina sama'i wal ardi tana fitowa sai kanshi ya game tsakanin samai da ƙasai duka duk wani mala'ika da yake sama sai ya fara wa wannan addu'a saboda kanshinta wa kullu malakin fi wa kullu malakin fi samawati wal ard haka ne ko wa kullu malakin fi sama'i wa futihat lahu abwabu sama'i ran tana fitowa daga jikinsa sai a buɗe mata ƙofofin sammai gaba ɗaya guda bakwai laisa min ahli babin babu wasu mala'iku daga cikin mala'ikun da suke ɗaya daga cikin ƙofofin sama guda bakwai illa wa hum yad'una Allah face sai su rinka daga hadu suna addu'a an yu'raja bi ruhihi min qibalihim da cewa ya ubangiji a wuce da wannan ranta inda muke a wuce da ita ta inda muke saboda me saboda ran mumini ce tana kanshi fa idza akhadha idan mala'ika ya ciro ran daga jikin mumini lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta ya'khudhuha ba zai batta a hannunsa ba da kibtawar ido har sai sauran mala'ikun da suke tare da shi sai su karɓi wannan ran fa yaj'aluha fi dhalikal kafni sai a sanya ta a cikin wannan linkafanin da suka zo da shi tun daga farko linkafanin aljanna a cikin za a sanya ranka insha Allah ta'ala sai a dora ta akai wa fi dhalikal hanut sannan kuma a sa ta a cikin linkafanin da aka takuɗa shi da wani turaren na aljanna sai a dora ta akai fa dhalika qawluhu ta'ala hakan shine yake gasgata faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrituna mala'ikum idan ajalin mutum yazo mala'ikum ne su zo su su dauran sa su masa wafati wa hum la yufarrituna ba sa sakaci wajen gabatar da wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya basu wa yakhruju minha sai ransa ta fita daga jikinsa ka atyabi nafhat miskin tana kanshi mafi kanshin duk wani turare da ka sani wujidat ala wajhil ardi da yake samamme a doron kasa duk wani turare da ka sani a duniya komai kanshin sa ran mumini lokacin da take fita daga cikin shi tafi wannan turaren kanshi ina fata an gane duk kanshinsa amma babu wanda zai babu wanda zai kai ba ya kaji ba ina fata an fahimta wanda suke tare da kai ba su ji ba amma duk mala'ikun da suke wajen su za su ji wannan kanshin qala marwacin hadisin yace fa yas'aduna biha sai su hau da wannan ran zuwa sama mala'iku sai su tashi da ita zuwa sama fala yamurruna ya'ani biha ala mala'in minal mala'ikati ba za su wuce da wannan ran ta wani taro ko tawaga daga cikin tawagan mala'iku ba illa qalu face sai wannan mala'ikun da aka wuce da wannan ran ta kusa da su sun ce ma hadha ruhu tayyib wannan wani irin rai ne mai kanshi wani irin rai ne tsaftatacce haka fa yaquluna su mala'ikun da suke dauke da wannan ran sai su ce fulanun ibnu fulan ai wane ne dan wane sai a faɗi sunanka sunanka da ake kiranka da shi a duniya bi ahsani asma'ihi allati kanu sammuna hu biya fi duniya da mafi kyan sunanka da ake kiranka da shi a duniya ai wane ne dan wane misali muhammad ne dan abdullahi ina fata an fahimta haka za a faɗi sunanka sai mala'iku su maka addu'a su maka addu'a sai a ƙara sama da kai sama ta biyu duk saman da za a wuce tun daga sama ta farko zuwa sama ta bakwai sai an yi haka waye wannan haka wani irin rai ne haka mai kanshi amma wani ya dace waye haka sai su ce ai wane ne dan wane wanda ya ba Allah yawa Allah biyayya yawa Allah abin da yake so sai su yi mai addu'a sai a tafi sama ta biyu har sai an je sama ta bakwai hatta yin tahu biya ila sama'i duniya har sai sun zo da wannan ran zuwa sama ta ɗaya idan suka tashi da shi sai sun zo da shi zuwa saman duniya sama ta ɗaya kenan fa yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe masa a buɗe wannan ran dan a shiga da shi sama ta ɗaya fa yuftahu lahum sai a buɗe musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha kowace sama idan aka zo wucewa mafiya kusancin wannan saman shugabanni daga cikin mala'iku da wannan saman sai su rakiyar wannan ran sai a tafi sama ta gaba idan an je sama ta gaba su ma mala'ikun da suke mafiya kusanci sai su rakiya har sai an je sama ta ƙarshe rakiyar mala'iku tun daga tun daga nan ka san mutum ai insha Allah ta'ala ya dace malai ce ila sama'il lati taliha zuwa sama da take binta hatta yantahi bi ila sama'i sabi'a har sai sun tike da wannan ran zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah subhanahu wata'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyina ku rubuta littafin bawana takardar bawana a yi rijistar sa a cikin illiyina idan illiyina sai ne malaka kawo wa ma adraka ma illiyuna kalla inna kitabal abarari lafi illiyina wa ma adraka ma illiyuna sai Allah ce kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabuna menene illiyuna shine gurin da ake rijistar rayukan muminai a saman bakwai can saman bakwai ranka a can za a je a rijistar sa idan ka mutu kana kana mai bin Allah can saman bakwai nan ne illiyuna Allah ya ce kitabun marqum littafi ne da ake rubuta ayyuka ko kuma ake rijistar bayi na gari a cikinsa ya shahadu al-muqarrabun wanda babu wanda yake halatta wajen sai mala'iku ba kusanta fa yuktabu kitabuhu fi illiyina sai a rubuta wani littafi nasa a cikin wancan waje na illiyina thumma yuqalu sannan sai a ce da mala'iku a'iduhu ila al-ardi Allah ya ce to tunda an yi rijistar sa a sama yanzu ku dawo da shi zuwa ƙasa me yasa Allah ya ce fa inni wa'adtuhum anni saboda na riga ne musu alƙawari cewa ni min ha khalaqatuhum daga cikin ƙasar na halicce su wa fiha u'iduhum kuma a cikin ta za a mai da su idan sun mutu wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin ta kuma zan fitar da su na karana daban idan na kaddara tashin kiyama domin yi wa bayi hisabi qala ya ce fayuradu ilal ardi sai a dawo da wannan da wannan ran zuwa ƙasa wato adu ruhuhu fi jasadihi a daidai lokacin kuma zai dace da lokacin ku kuma da kuke nan duniya kun gama kintsa shi kun ɗauke shi kun je kun sashi a cikin kabari ana zuwa lokacin da aka sashi a cikin kabari lokacin kuma mala'iku sun gama rijistar sa a sama sai a dawo sai a mai masa da ransa a cikin kabari ina fata an gane a daidai lokacin ne kuma sai annabi ya ce ku roƙa masa addu'a ku masa masa gafara saboda yanzu tambaya za a yi masa saboda ransa ya dawo jikinsa ke duk wa ya san ana yin haka kun ga wannan abu ne da yake al'amari na gaibe idan ba annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi babu wanda isa baka labarin sa ko ku dubi yadda yadda annabi yake ba mu labarin yadda abubuwan suke daki daki dalla dalla sai a da masa da ransa a jikinsa qala yace fa innahu yasma'u khafqan ya'ali ashabihi idza wallau anhu shi lokacin da aka da masa da wannan ran nasa yana jin karar takun takalman waɗanda suka binne shi lokacin da suka ba da baya suka juya don su koma zuwa gidajensu mudibirina faya a tihi malakani to suna tafiya faya a tihi malakani sai wasu mala'iku guda biyu su zo shadidal intihar wanda suke masu tsananin tsawa masu tsananin daka tsawa yan tahirani suna daka matsawa wa ya ji lisanihi su tashe shi su zaunar da shi fa ya ƙulani lahu sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka fa ya ƙulu sai ce rabbi allahu ubangijina shi ne allah fa ya ƙulani sai su ƙara ce masa ma dinuka menene addininka fa ya ƙulu sai ce diniyar islam addini na shi ne musulunci فيقولان له سيس قارتي مسا ما هذا الرجل الذي بؤث فيكم وانيني وانا متمن دا اكا توروش اتكنكم فيقول آه فيقول سيش وانا باوا مؤمن يتي هو رسول الله شيني مزان الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له سيس مسا ما عملك منين ايكنك وانا انا ايكنك ايكتا الدنيا فيقول سيتي قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته na karanta ƙur'ani littafin Allah shin ka karanta shi yanzu fa amantu bihi sai na imani da shi wa saddaqatu na gazgata shi waɗannan abubuwan ba su kaɗai ne abubuwan da za a tambaye mutum an fahimta tambayoyi ne ga suna haka masu sauki ɓare da gaske amma wallahi idan mutum bai yi aikin kirki a duniya ba wallahi ba zai iya amsa su ba idan littafin da ake bannan da abin da ake koyawa yara islamiyya cewa iza matal abdu kaza da kaza da kaza sai a haddace waɗannan abubuwan to wallahi iza matal abdu idan mutum bai yi iza matal abdu a duniya ba a lahira ba zai iya iza matal abdu ba abin nufi idan baka tsaya a duniya ka ba Allah ba a lahira wallahi mutum a kabari wallahi mutum ba zai iya masa tambayoyin nan ba ina fatan fahimta ko da baka taba jin iza matal abdu ba sai ka rasu kana bin Allah Allah subhanahu wataala zai tabbatar da kai kai ne ka amsa wannan tambayoyi ba su maka wahala ba nan da nan zaka amsa su amma da yadda ka izamatul abdin sai ka kauce hanyar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi to za ka ga izamatul abdin ka za ka neme ta ka rasa Allah ya samu dace saboda haka zai ba da waɗannan amsoshi duka bayan tahiruhu fa yaqulu sai wannan mala'ika ya ƙara daka masa tsawa fa yaqulu sai ya ce masa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wannan zai masa su ne karo na biyu kuma a tare da ya masa su a rarrabe man rabuka ya bada amsa ma dinuka ya bada amsa ma hadar rajul ladhi buqita fikum ya bada amsa to yanzu kuma sai haɗe su gaba daya sai masa su a tsore man rabuka ma da sauri da sauri ina fata fahimta sai a masa su gaba daya malai ce wahiya akhiru fitnatan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wahiya akhiru fitnatun tu'radu ala almu'mini wannan ita ce ƙarshen fitina da take bujurar mumini a cikin kabarinsa wato wannan abin da mutum zai faɗa shine fa ƙarshen makomarsa da za ta nuna cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ba da kyakkyawar amsa samun rabansa kasa ba da amsa wai ya zubi Allah ya kiyaye za su yi masa waɗannan tambayoyi a jere fadhalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshe ce to wannan lokaci da ya masa waɗannan tambayoyi na ƙarshe shine a lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin littafin sa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya Allah subhanahu wataala yana tabbatar da mu'minai zai tabbatar da mu'minai bil qawli thabiti da faɗin kalma tabbatacciya fil hayati duniya a duniya wa fil akhirah da kuma lahira fil duniya lokacin mutuwa mutum zai cika da kalmar shahada fil akhirah a cikin kabari lokacin da ake masa dan tambayoyi Allah zai tabbatar da mutum to kun ji Allah ne ke tabbatar da mutum idan Allah ya tabbatar da kai shikenan zaka faɗa abin da ke jawo tabbatar Allah kuma shine bin Allah bin sa Allah madaukakin sarki a duniya da kiyaye dokokinsa da ban sunnan manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi fa yaqulu sai shi wannan bawa sauri ya bada amsa shi ma a gurguje rabbi Allahu wa dinil Islam wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam addini na shine musulunci ubangiji na shine Allah annabi na shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yunadi munadin fis sama'i sai wani mai kira daga cikin sama sai ya kira ya ce an sadaqa abdi wannan abin da bawa na ya faɗa yayi gaskiya fafrishu min aljanna ku yi masa shimfiɗa shimfiɗa aljanna wa albisu min aljanna ku sanya masa tufafi irin tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljannati ku bude masa kofa zuwa aljanna a bude masa ta kofa da zai rika hango gidansa na aljanna daga kabarinsa qala yace fa ya'tihu min ruhiha wa tibiha yana cikin kabarinsa sai kanshin aljanna da duk wasu abubuwa da zai iya samu na daɗi a cikin aljanna sai su rinka zuwa masa cikin kabarinsa wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basrihi sai kuma a fadada masa a buɗa masa kabarinsa daidai iya ganin idansa ku dube da ake sa mutum a cikin kabari to idan mutum Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya amsa waɗannan tambayoyi ya ci jarabawa za a buɗa masa kabarinsa daidai ganin idansa an fahimta yanzu a ce duk ba gine-gine idan ka ina zai iya kaiwa daga nan zai iya kaiwa ina na fata an fahimta na san daga nan gidan mutum zai iya wuce gidan mutala ina fata an gane to iya inda idan ka iya gani iya nan ne ƙarshen faɗi na kabarinka sama da ƙasa gefe da gefe duka mutane su suna gani sun je sun saka a cikin sun sama tukunya sun matse ka amma ga kuma inda Allah madaukakin sarki ya da kai shi sa rayuwar kabari abu ce ta gabe yan uwa kun ga san yadda mutum yake a ciki amma ku duba yadda kabarin mutum zai zama amma fa wannan fa yan uwa don muna bayani akan mutumin kirki don muna bayani game da mutumin da ya ba Allah shi ne zai samu wannan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace qala wa ya'tihi wa fi riwayatin sai ya zo masa wata riwaya kuma sai aka ce yumathalu lahu rajulun kawai sai ga wani mutum ya zo masa an kwatanta masa an misalta masa wani mutum da siffar mutum ya zo masa cikin kabar kawai sai ga wani mutum a kusa da shi a cikin kabari wannan mutum zai zo masa ne hasnul wajihi mai kyakkyawa fuska hasnul thiyab mai kyakkyawan tufafi tsayyibin rihi yana kamshi mai daɗin kanshi fa ya sai ce masa abshir billadhi ya surruka yi farin ciki da abin da zai saka farin ciki yi bishara da abin da zai saka farin ciki ya kai bawan Allah abshir bi ridwanillahi yi bishara da yarda Allah madaukakin sarki Allah ya yarda da kai tun da ganka a cikin wannan yanayi da kake ciki yanzu wa jannatin fiha na'imun muqim sannan yi bishara da wata irin aljanna wanda a cikinta akwai ni'imomi masu dawwama masu tsayawa har abada hadha yawmukal ladhi kunta tu'adu wannan fa ita ce ran da ake maka alƙawari a duniya ana cewa zaka shiga kabari za a yi kaza yanzu labarin da muke yanzu hadisin da muke karantawa yanzu a duniya muke wannan labarin wata ran kuma sai ka tsinci abin karar ya bayyana akan ka saboda haka mala'ika zai ce masa wannan fa ita ce ranar da ake maka alƙawarin ta tun a duniya hadha yawmukal ladhi kunta tu'ad fa yaqulu lahu sai ya ce masa wa an tafa basharaka Allahu bi khairi shi mutumin da yake cikin kabarin zai ga mala'ikan cewa kai ma a yi bishara da alkhairi Allah ya maka bishara da alkhairi fa wajhuka alladhi fa wajhuka alwajhu alladhi fa wajhuka wajhu yaji'u bil khair fuska ka fuska ce da take zuwa da alkhairi fa yaqulu sai ya ce masa man anta waye kai fa yaqulu sai ya ce masa ana amaluka salih ni ne aikinka na gari ina fata an fahimta shi wannan mutumin wane ne aikinka ne nagari da kake a duniya sallaka ce a cikin jam'i azuminka ne sada zumuncinka ne saukin halinka ne kyautarka ce sadakarka ce zumuncinka ne duk waɗannan abubuwan shine sai Allah madaukakin sarki sai ya masala sai ya mai da su mutum za su zo su rinka taka hira a cikin a cikin kabari a cikin kabarinka kun ga abin da ake cewa ayyukan mutum zo su rinka tashi a cikin kabari ashe da gaske ne da gaske ne gashi zai ga masa cewa ni ne aikinka na gari ana amaluka salih fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah yace wallahi ban san ka ba face ka kasance mai gaggawa fi ta'atillah a cikin bin Allah bati'an fi ma'asiyatillah mai kokarin kaucewa duk abin da ke saban Allah ne fa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi thumma yuftahu lahu min aljannati sannan sai a buɗe masa wani abu daga cikin aljanna ya rinka hango gidansa na aljanna ga 'ya'yan itatuwa nan ga hurul aini nan ga ƙorama aljanna nan komai da kuma yana gani a cikin aljanna daga kabarinsa wa babu minan nar sannan kuma ɗaya gefen sai a buɗe masa ta ƙofa daga cikin ƙofofin wuta wa iyazu billah shi ma nan ya hango wuta kowa sai ya ga wuta tun a kabari kuma kowa sai ya ga aljanna tun a kabari sawa'an mutumin kirki ne kai ko mutum banza wallahi kowa sai ya gani tun a kabarin mutum Allah madaukakin sarki zai sa nuna masa wuta da aljanna amma shi mutumin kirki bari mu ji fa yuqalu sai a ce masa hadha manziluka law asaita wannan wutar da kaga an bude maka nan ne gurbin zaman ka da a ce ka saba Allah madaukakin sarki ce nan ne gurbin ka nan ne wajen zaman ka nan ne matabbacin ka da a ce ka saba Allah abdalaka Allah bihi hadha amma Allah madaukakin sarki yanzu ya canza maka shi da wannan sai kuma a kai kansa zuwa ga inda aljanna take fa idza ra'a ma fil jannati idan wannan bawa ya ga abin da ke cikin aljanna na kayan alatu ƙala sai ce rabbi ajil qiyamus sa'a ya ubangiji gaggauta tsayuwar tashin kiyama ya ubangiji a gaggauta tashin kiyama dan da na shiga gidana na sani tunda yanzu kawai dan flashin ake masa na fatan fahimta dan flashin ake masa ba wai gaba da aka sashi ba zai gani haske abin nan hasken aljannan da kanshinta da ai ita zai rinka hango su amma kuma ba kamar yanzu ya shiga bane ina fata fahimta wannan dai yadda aka buɗa masa aka zai dawama har zuwa kuma lokacin da Allah zai tashi kiyama sa to a lokacin sai ta addu'a ya ubangiji gaggauta tashin kiyama gaggauta tashin kiyama kama kai ma arja ila ahli wa mali dan na koma zuwa ga iyali na da kuma dukiyata fa yuqalu lahu sai a ce masa uskun nitsi a nan wajen zauna a nan wajen har sai zuwa lokacin da Allah ya kaddara zai tashi kiyama sa zaka je ka shiga can din qala sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce zai kuma ciro labarin daga bawa na gari zuwa ga mutum manza shi kuma je ake daukar ransa Allah ya kiyaye akwai tashin hankali kwarai da gaske a cikin yadda ake daukar ran mutumin da ba mutumin kirki ba Allah ya kai masa tibi sai mu je insha Allah ta'ala lokaci yayi sai mu dakata anan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ba mu ikon ayyuka na gari duk wani aiki da zai kusanta mu ga Allah madaukakin sarki Allah ba mu ikon aikata shi duk aikin da zai zamu na fushin Allah da sanya mu bata da Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu nisance shi Allah ba mu ikon karfin fan karfin zuciyar mu da shaidan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh